ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah ya sake tara mu don ci gaba da karatu a littafinmu na Nabiyur Rahama wanda da muka saba a ranar Talata ko kuma muna karatu ne akan yakin da manzon Allah ya tafi na yakin Tabuka mun karanta kamar yadda malam ya saba kawa me yasa aka yakin Tabuka a yaushe aka yi mun karanta wannan yanzu za mu ji cewa ga manzon Allah sallama ya fara shiri don tafiya yakin Tabuka kuma kamar da malam ya kawo mana tafiya ce mai nisa daga Madina zuwa Tabuka shi yasa ɗabi'ar manzon Allah na tafi yaki to yana yi wa sojojinsa kamar ka ce ba a fito musu da bayanan inda za a ji yaki don jin tsoron tunda a cikin Madina a cikin mutane akwai munafukai da yawa kada su faɗa wa kafirai sirrin musulunci sai a ce musu kawai za a fita yaƙi yanzu ko gobe ba za ta kuma na za ta fi yaƙin ba in za ta fi misali kamar ka daga nan ne za ta fi da maturu kawai sa kama hanyar kano daga nan kawai a kwaleji kaga ba mai tsammanin cewa za ta fi ina da maturu sai a kama hanya tiran tiran tiran tiran a je bakardi fanar baderi kawai sai a shiga kai ka ɗauka za ta fi guru kawai ka ji an shiga kusurari ya ɓullo maka a can wajen ka ji wani nare galal kaliyalla shi kenan ko so haka ake yi saboda dabaru ne na yaƙi akwai mutane munafikai da yawa a cikin zaman da aka yi a Madina shi yasa an sha wahala sosai a wannan lokaci to amma yaƙin Tabuka saboda nisan shi da kuma wahalar da ake za a fuskanta a hanya da kuma lokacin ya zo a cikin tsakiyar kamar ka ce rani ne ko ko kuma irin farkon damuna so kaga ana cikin matsatsi dama abin hannu da yawa yayi karanci sun zala sai da shirin cewa za mu tafi tabuka ranar kaza lokaci kaza saboda nisan tafiya ya ce wasu kaular idadar da rum labari na shirin rumawa ya zo wa manzan Allah wasu idadar da sassalama liƙitalihim manzan Allah shi ma da labarin suna shirin ya ƙasa to shi ma sai fara shiri da tattali domin shi ma yaƙe su tawatatul akbaru lal madina ya ce labarai sun zo ɗaya bayan ɗaya an yi sadar roma ligar su ja ko haka ne ko eh hafatu diddal muslimina ya ce labaru sun zo musulunci sun zo garin madina ɗaya bayan ɗaya da yawa da yawa a zira a ziri cewa rumawa suna shiri na musamman don su kawo wa su kawo wani yaƙi gagarumi wa musulunci da musulmi a garin madina wa qad kana li hadhihi al-akbar ko haka ne ba wa qaha shadidun fil kutub muslimina malaki cewa wannan labarin da ya rika zuwa labarin shirin rumawa don su kawo madina hari ko musulunci hari jin labarin da aka yi a garin madina ya saka wa musulmi shiga wani irin yanayi saboda an san suwaye rumawa kamar ka ce a yau america tana shirin yakar najeriya ba kwanaki ta dawa ba lokacin da shi babban arna ya ce zai kawa wa ana kashe musulmi a ana kashe kiristoci a rasun Najeriya wanda kuma ƙarya ne fa da iskanci ba ko ba shi bane to amma ko wani abu ne suka yi amfani da shi kuma sun yi tunda yanzu haka ma akwai tawakkal su suna cikin ƙasar a sosai ko an tafi zinkin su tibi shekaran jiya masu ne sun tattauna da sarakunan tibi game da meye alaƙar ziya musun suke musu abubuwa da sauransu to amma dai insha Allah dukkanin zai koma kansu insha Allah saboda arewacin Najeriya duk da da muke ciki a wargazan to amma dai abu ya zo rinta tafi mana ana komawa ga Allah da gaske kuma akwai bayan Allah na kware har gobe wani suka yi addu'a Allah na karba insha Allah sannan akwai yara ƙanana bayan Allah masu yatsun Qur'ani in suka yi addu'a Allah Allah na karba ina fata an gane akwai dattawa tsofaffi suna zaune a gidaje maza da mata ba su da aiki ma a duniya sun ba addu'ar ba kuma suna yi da rana kuma Allah yana karba insha Allah to insha Allah za su su gama bala'in su zai koma kansu insha Allah insha Allah ita to kai wannan labari ya shiga cikin kunnuwan musulmi a Madina haka dole a samu ne rudewa da rin jin daɗi tunda kamar da dai faru watan da ya wuce din cewa Amerika ta kawo Najeriya hari ya haga labaru a cikin kafan ta ya ga labaru ko ina an shiga cikin tashin hankali da rahin jin daɗi da kuma ganin cewa ƙarfin ba iri ɗaya bane to haka ne ya ce wa qadi kana miji ko ba da an ta'akkada lahum ma yaqulihi rumu wa man taba'ahum min al-istidari kabir li harbi muslimina yace bayan sun tabbatar cewa lalle labarin nan da rika zuwa Madina na gaske ne cewa rumawa suna shiri na musamman ba su kaɗai ba da wanda suka mara musu baya daga cikin korarrun larabawa da suka bar yankin larabawa saboda musulunci ya riga ya mamaye zai su arab gaba ɗaya sai suka gudu suka yi tsallaka ƙasar sham suka yi garshen rumawa su suke ba wa ma sarakunan rumawa labaru da hanyoyi da za su yi ƙoƙarin kawo wa musulmi hari tunda su 'yan ƙasa ne sun san sirrin guraren da hanyoyi da kuma shirin mutane da yawa daga cikinsu sai suka haɗa suke haɗakar wani gangan ko na musamman don a kawa musulunci hari ya ce ha ko da hada fi waqatin asib ya ce wannan labari ya zo ne fi waqatin asib da almuslimina a wani lokaci mai tsauri wa musulmi lokaci ne wanda kusan ba na dama tan kamar da kace a yanzu na arsu Najeriya a ce maka watan bakwai ko alisahan manomi watan bakwai makararrani ba haka bane to amma lokacin ai ba a wani harkoki kasuwanci yayi rawo harkokin mutane sun ɗan yi rauni duk wani amfani da aka tattara an gama cinyewa sai ɗan abin da ba a rasa ba galibi abin da aka da cikin wata tunanin ya za a yi noman wannan shekarar ba shi ne kawai abin da kyanin mutane da haka duk wani hidima ma ba a tunanin yin ta a lokacin da da ce a bari sai da kaka ko to kamar ka ce haka na lokacin ya ce falwaqatu sayfun ya ce wa harun shadidun a lokacin da wannan abu ya zo na labari tsakiyar rani ne bazara ce tsananin zafi wanda kuma ya je madina yayi sa'a ya ga lokacin zafin ta to ya san zafin yankin Madina zafi ne na gasken gaske saboda kusan zafi ake ma da kusan awa 24 ba ta hucewa ba dan Allah sa suna da karfin arziki da adalci ba da ko idan akwai AC ai akwai wahala sosai na fata an gane to suna da zafi sosai lokacin ne na bazara kuma san da labari ya zo musu yace tsananin rana wal makanu ba'idun kuma wannan gun da za ta boka din gune mai ita daga Madina na ba ku labari ne wani na tambaye wani mai tafiya ta mun ya fi kilomita ɗari uku da wani abu daga Madina zuwa gurin a lokacin. To kaga kuma ka kisa tafiyar kafa. Iya abin hawa shi ne doki, wani jaki zai hawa, wani raƙo, wani kuma kafa zai tafi galibi. Da kuma tun daga masu tafiya kafa har ko wani kan dokin ai ba gudu zai yi ba su kowa zai yi ba. Tafiya ta a tara ake tafiya a lokacin ya. To haka tafiya ce mai nisan gaske. Aƙalla a ɗauki kwanaki ba a gama ta ba. Ga tsananin bazara sosai. kuma yankin sahara ne ba da shoyi akan hanya bare ka ce za a yi zango a wani gu mai bishiya ko mai dausi a je a zauna sahara ce kamar a ce daga nan ka kama hanya zaka tafi abin nan zaka je ka gudumariya ko zaka tafi butti a kafa kaga wanda ya san hanyar da na faɗa ai hanga ta san da ba ta da daɗi kuma a ce a kafa zaka ci to kaga sahara ce yace wa dariqu asirun wa shaqun hanyar da kuma da za a bi hanya ce mara dadin tafiya me yiwa tudu da kwari ne me yiwa rairayi ne me yiwa wani irin duwatsu ne masa dadin tafiya hanya ce kamar dai a ce ma daga nan ka tafi butiya kafa ko gudumariya ko ka tafi jajiri kanada kaga tafiya ce wanda ko a mota ma dai sai a hankali ba dadin tafiya sosai yace wannasu fi shiddati wa dhiqin a lokacin mutane kuma sa cikin tsananin damuwa da matsatsin arziki wa haɗu da babu ruwan sama ga zafi ga rani ga abubuwa babu da yawa kamar dai ka ce a ƙasar hausa mu arewacin najeriya babban abin alfaharin muhimmi a ce maka tsakiyar damuna zuwa kaka a nan ake walwala to dan suka wuce aka gama watanni uku na kakan nan kuma ga daga nan kuma sai ya sanni sanni to a kuma rani ya kusa a ga shi kenan kuma tsayawa yake shi yasa ba shi mai tsawon rani babban maye ko mai ci da komai da komai to ana cikin tsanani ga ba ruwan sama ga wahalhalu wastimaru qadi ladajat wa tabat a lokacin kuma amfanin gonin su kamar dabinin su sauransu suna kan dab da su nuna ka san amfani kala kala ne kar ka an ce rani ne ka dauka kai irin nan kasar ne kaga mu anan damuna hin lokacin da galibin amfanin gona ake tsammanin su ne su nuna to haka su san galibi sai abin amfanin gonan su dabino ina babban arzikin su a yankin to walala shi kuma lokacin ne yake ninadin ya fitar da ƴaƴa a fara harkokin da ya kamata to kamar ka ce an zo ƙarshen damuna amfani ya kai amma bai gama nuna ba kaga duk manomi ba san ai barin kuma gona a lokacin ko duk wani da kasa na wata biyu ko uku wannan dan wata ɗayan da ya rage in ba tsaya an yi gonar abin da ya kamata ba kuma ba ta bada abin da ake so ko ke yasa barbar da yake cewa a lokacin karfin ka ya kare daga anoma abin da ka je a rumbu kuma ya kare ko ba shi bane shine ce kulo ba kulon ba babu a tukunya na gona bai zo ba kaga musiba biyu kenan yasa lokacin ba da Allah kawo ɗauki ana samun ganye kisa fitowa a jeji ba ta tafasa tsiya tsiya ana haɗawa a ɗebo a samu tsaki a haɗa a dafa a ci ai lokacin da ba za a yi zauna ba ai saboda amfanin da ka tara da na bara kusan ya ƙare babu komai a rumbu kuma na gonar bai gama nuna ba to kaga ai ba karamin masifa ba ce to ai da lokacin ne su ga amfani ya yi kunshi ya yi komai ya kai yana tabbata yana kuma ka ce ka bar gonar za ta fi yaƙi aikin Allah. Kaga duk manomi babban abin da ya tada masa hankali a duniya ke. A ce amfanin haɗe ka shuka ya yi ya fito ya fidda kai ko ya yi bulunu kana sana tunanin ai ruwa ɗaya ko biyu ya wanke shi to an yi ruwa ɗaya biyun ya wanke da kake bukata yanzu a yi rana kuma ya ƙosa ya bushe a girbe ta ce kuma za a yi bulaguro za ta fi wazi ko dole ya kaji kaga kaga lokacin kaga akwai akwai wani abu mai karfi sosai ko to dama dai sun sahabbai dukkan shari'a gaba daya kansu Allah ya buɗe ta practical duk abin shari'a akan sahabbai ake ai ake ta aikace shi yasa shi imanin sa na musamman ne shi yasa matsayin sahabi kuma na musamman ne a gun Allah duk yanzu mu abin da za a mana addinin ka to dama an yi wa sahabi irin ta kuma ga hanyar da ya zauna lafiya kai sai dafa kwaikwaya fiye da haka ma gaskiya ne amma su a kansu aka fara yin abubuwa ɗin to kaga ƙarshen imani ke sai sa lokacin ya ce ga amfani ya kawo ya ce wannan su juna almaqama fi masal hadal waqt mutane suna buƙatar zama a wannan lokaci wa hadhihi dhurub a daidai irin lokacin ne da cewa ga amfanin gona ya fidda aya da ake jira shine kawai ya kosa ya gama a girbe a fara shiga harkoki za su kuma za ta fi yaƙi yaƙi ina kuma ba wai a je badar a dawo ba ne tafiya da ta buka za a tafi kowa san nisan gudun tunda su yancan ne kaga dai ko a yanzu da mun ba ku misali a ta daga nan ka tafi Kano a kafa kaga ba karamar tafiya ba ce a kafa ba a keke ba ba a mota ba a kafa za a tafi ko ko shekarun da da ake hawa kiya kiya wannan motar daɗin da za a kusa kwana a wuni da ba a yi mata mota ba na musamman ta wa'alma ba sun zafa za ku ga motar har sai kamar ishara ku je kan ba ma wancan ba wata ce daga baya wata doguwar mota buribin din an anata mata annoba da motar aliyu a kaida din nan a sa shehu aliyu a kaida da kara din taimakon mutane eh sai ka wuni ana tafiya a mota ragin da aka mai haka cinye abincin ka wasa to ka gani to ce mutane suna buƙatar zama a gida a wannan lokaci saboda kula da gona da girbe abin da aka shuka dan a zo a cire a ci wanda za a ci kuma a sadana da ai rayuwa ya ce wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya alamu zalika kullahu wa yadrikuhu manzon Allah ya san duk wannan yanayi ya san cewa lokacin lokacin zama a gida ne al'umma ta buƙatar zama da gonakin su a girbe amfanin gona dan a sadana saidawa a yi uzurrakin rayuwa a zai aji kuma za a ci duk mutumin ƙauye babban alfanu ne noma ba haka bane ya samu abin da zai samu ya shuka hatsi dan ya ci ko dawarsa ya shuka wake da riɗinsa dan ya sayar ya uzurin gida da ya tashi a gyara gida ya dinka matarsa kaya shi ya dinka yi wa yarsa aure dan shi ma zai aure duka da wannan abubuwa ake musu daga lokacin ana damuwa da sha'anin asbari sai an yi kaka kuma za ta wannan ku bari sai da kaka wannan a bari sai da kaka haka ake kodin shi duk inda ake noma haka ake ma'ana sai an girba amfani an sai da shi kenan to mazalla ya san da irin wannan yanayi wa yudriku ya san duk abin da ake kuma ya fahimta haka din yace walakinnahu alayhi salatu wassalam ra'a bima atahu Allah ta'ala min hikmatin wa wastidari annahu law lam yubadir bigadar rum qabla an yagaduhu la dhahaba kullu tilka al-intisar fi gadwatihi wa jihadihi alladhi bihi darat al-jazira wa khadi'at yace manzon Allah ya fahimci wani abu na wata hikima da Allah ya kinsa mar sai da ya gano cewa su waɗannan rumawan idan bai yi gaggawa ya ji ya riske su an yaƙe su ba in har ya bari don jin cewa ana cikin wani yanayi na sai an bari an yi girbi amfani ya kusa na ba a son fita a je a yaƙe su ba haka bane haka fita da ya sa musa wa Allah amfanin gona da yawa ya asara ta ba haka bane mutane kuma za su yi asara da yawa manzala kuma ya fahimta kan ya sani to amma dole ne a je a tura wannan matsalar domin ba a je ba jin yakin da manzon Allah ya yi da nasarar da ya samu aka kafa daular musulunci a galzirar laraba gaba daya in har roma suka shigo har cikin daular larabawa suka yaƙi musulunci a daularsa to duk nasarar da manzala samu za ta kare a lokaci ɗaya domin za su karya suna da ƙarfi sosai suna da shiri sosai suna da yawa sosai na fata an gane in suka shigo gida allah kalli ko da an yi kare da nibiri jini a ƙarshe dai an ragargaza daula da yawa domin kan hanyar su duk wanda ya gaban za su gama da shi za su kwashi kuma bayi da tafi da su za su lalata abubuwa da yawa haka kun amai da wannan abun adarewa ce zaka dole mu mu fita mu je mu neme su wani kuma ne babban aiki a gurin aikin tsaro duk inda yake a duniya ku tafi neman abokan gaba ba wai ku kare gida a samu ku hari ba wannan hauka ne ko ba su nasara a cikin ka tafi neman sa in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun in ku kuna jin zafi aka harbe ku aka sare ku kuma suna je ai duk jiki ne da kowa ina fata an gane to ku fita neman su ku yi farautar su sai Allah ya fa tsoron kuma a zukatan su idan ya san cewa neman shi ake wanted ana kiga ta ko ina to abu da ba zai iya shiryawa ba domin yana abu ne a guje a guje in ya tsaya na minti uku zai san minti haka dai rika zigza to haka zai tsaya ya tara karfin sa a buɗa ya ce zai kai gari kaza hari ba zai iya ba in an samu tawaga kaɗan ana a murkushe su a can haka a tafi su daba daba Allah sun udarsa an gama da su amma wai a zuwa ce a kare gari a sa jami'an tsaro a takin point din mai zuwa a bincika da wannan duk ba dabarar tsaro ba ce ba dabarar tsaro ba ce kuma duk jami'in tsaron gaskiya sun haka ne sai dai abu da walala ko yana da ra'ayin ba haka ba to ko bayan da zai yi tunda ba shi bane shugaba kuma yana bin umarni ne aikin tsaro na fata an gane ba za ka sai ce a dole mu fita mu je mu riski su roma nan duk da cewa yanzu muna buƙatar zama a gida don a samu abinci a samu harkar walwalar rayuwa to amma idan ana maganar addini ai ba a maganar dukiya ko ba a maganar rayuwa kansa ko ba bane yana sahabi shi ransa ya bayar da jinin jikinsa don a kafa addinin musulunci yasa duk wanda zai yi addini in na musuluncin manzon Allah ne to sahabi ya samu lada a kansa domin shi ya taimaka gurin yada addini da dukiyarsa da karan kansa ko to haka shi yasa su na musamman ne su Allah ubangiji ya kara musu yadda to Allah ya gane duka wannan to amma idan har ya fita yace law lam yubadir idan bai gaggawa bi gadar ruma ya ji ya ruma ba qabla an yagzuhu kafin su kamar hari cikin garin Madina la zahabat kullu tilkal intisar da diyan inda yayi ya samu sarori da gaba da za a karya sa lokaci da na ba ta an gane saboda harkar yaƙi shi ne duk wanda ya sun dabara yaƙin zai ka ƙasa yaƙi to dan mara ƙasar yake ko zai samu manyan cibiyoyin abin ta masu daraja da lalata su ko ƙoƙarin ku kare nan sai kuma su can kuna ƙoƙarin kare ta kai wacan yasa yaƙi bala'i ne Allah ka raba mu da shi yace fi gadwatihi wa jihadihi da bi yaƙin da yayi da jihadin da yayi da dai an tafi da shi kuma wanda wannan ne talabi bi danat al-gadira wa khada'at jihadin da manzon Allah yayi da yaƙoƙin da ya sallama shine sa tsibirin larabawa gaba ɗaya ya sallama ya miƙa manzon Allah wuya ya bi musulunci kai tsaye saboda an san cewa ko a dishi ko kuma a mutu na fata an gane da yawa daga cikin su a lokacin ba wai dan Allah suka yi ba dan ƙarfin sa suka yi ko ba shi bane sun san idan baka bi shi ba to ta kare ma musamman bayan fatahu makka ko ma an yi fatahu makka an je su a suka rage su ne wanda muka karanta ko ne din da aka tafi su ma an je an dammara su to haka kai kuma waye dan kalan kadaniya dole ka sallama ka bi musulunci in ba haka ba to ka san sauran to haka wannan jari yake ba musulunci izza yake musulunci power yake musulmi ɗaukaka dan ba za a yi shi ba za a samu kaskanci da cin mutunci da kuma lalacewa Allah bin ya so ne yace fa Adam alayhi salatu wassalam ala al-khuruj li qital rum sai mun Allah yayi himmatu ya daura niyya yayi aniyar cewa za a fita aje a kira na asuwan rumawa ko wa ilha'i idad ko itidadihim wa tahdidihim aje a maida musu takla fadar da suke sun yi shiri sun yi tattali sun jiba tsoro a zukatan mutane cewa za mu kawo muku hari ka gaji abin da Amerika ta faɗa fa amma mutane suka rude da masu ilimin da masu kaza aka ta maganganu wani ma kai jira magana sai ka dauka ta kai zai ko bai bane Allah ya kamala ya tsoro kai menene abun tsoro me tallar gishiri ne sai a shiga ruwa to kuma kai mai da yalo me zaka ni tsorata a shiga mana ha har ne yace ayi yaki a mutu to kai ha musulmi ne fa in baka mutu baka kai baka asara fa kai fa aljanna ce kawai dan nan abun tsoro kuma ko ba yi bane kaga shi ne yake da asara inda shi ya san shi ba shi da komai a lahira Allah ubangiji ba mu lafiya da zama lafiya yace wa kana min ko minin ada ta yasa sallama yace na daga cikin dabi'ar manzon Allah Allah ya kabir bi wajho bi wajhatihi inda ligabi baya fada baya bada labarin gunda zai je yaki in za ta fi yaki na baku misali kamar da matar daga nan gashuwa to sai ya ce za a zuwa fita yaki a tare kawai hayya alal jihad a za taru ba da suna za tafi sai a cikin mu fita sai a ga an yi yamma daga nan a ga dauka to guri za a je ne ko haɗe ne ko Kano ne kuna ta wannan nazarin aka tafiya sai an yi nisa ba maganar cewa a dawo za ta muku to yanzu na matar za ta fi haka ba wanda yasa daga cikin kun zai ke labari wa abokan gaba an riga an bar asalin wanda zai aiki yaransa ko barorinsa an gama da su to kuma sai a sha kwana a tafi saboda asali na tsaro ken ya ce mu zala ba da labarin gudu zai ji yaƙi ya ce wa inna ma yi wari kawai yana yin abu na cewa kamar ne ne ba sada kenan za ku tafi gabar sai ku fara hanya yamma daga baya sai a zagaye kuma a gabar din ko ya ce wa amma siyadi gazuwa ya ce amma a wannan ina tabuka faqad dallalin nasi amraha manzala ya bayyana mutane al'amari ya din gaba daya yace za mu je yaƙi ga labari ya zo da kuka ji labari kuma rumawa suna shirin su kama da farmaki da yaƙi ina ne bodan mu mafi kusa da su shine tabuka to za mu fita mu tafi tabuka mu je mu tare su can bakin boda kar su shigo cikin daular ba kowa ya sani kuma kowa ya shirya tunda lokaci ne da abu guda biyu ga san tafiya ga ba kuɗi a hannun mutane to amma a hakan ma ɗan kiɗan ɗin ma ku kawo a fudda a yi jihadi ya ce libodi ko shukta sitar zaman saboda gurin yana da nisa mai yawa ga kuma yanayin da ake ciki yanayi ne na cikin inda muka bada labari bazara ne ga kuma babu kuɗi ga babu abubuwa da dama to saka ba kowa labari inda za a je wa kasatul aso adu kuma ga shi su abokan gaban suna da yawa an san yawan su rumawa ne suna da ƙarfi a duniya lokacin ga ƙarfin makami ga ƙarfin kuma adadi kaga sun haɗa abu da yawa kenan sun zama ga ƙarfi ga ƙarfe kenan ko yace annasu zalika ko ina ne ya ta ya ta habba annasu zalika eh yace saboda mutane ne shi shiri na musamman ga wannan abu da zai fuskance su ku san ina za a je ta bokace gari sun tafiya da suwa za a yaƙi rumawa ne kamar ka ce yanzu amerika ce kowa sun so a Amerika ba bukatan shari to su za a je a yaka ko sai wani azubanci malamara inda gaske musuncin zai wallahi za a yi kuma za ka gani nasara inda gaske na manzon Allah za a yi kuma san nasara saboda shi Allah al'amarin sa ba ba yawa bane ko karfi yawa in dai da gaske na manzon Allah za a yi ba to sai an nasara tun da gashi ya nasara akan da yawa ma da suka fi su ko yace wa amarahum bil jihazi sai ya bada umarnin kowa ya shirya tattali ya fara kintikin tsaye tafiya wa akbarahum annahu yuridu ar-rum yace musu zai tafi yaki da kasar rumawa a shirya wa hadda ahlul gina alal badani wan nafaqa fi sabilillah kuma yayi wa'azi ya kudaitar da masu dukiya masu abin hannu ta fidda dukiyoyinsu ta fidda abinci a ɗauki nauyin mayaka fi sabilillah saboda aiki ne da ke buƙatar abu da yawa ya suka ce malamai din da Allah ya magana akan jihadi suka ji Allah ya ce da farko zai fara kawo kuɗi kafin dukiya ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim yace ne tu'minuna billahi ko wani ne wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ku yi jihadi ka ɗaukaka addinin Allah bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da kuma kawunanku saboda cire dukiya zafinsa a gun mutum ya fi ba da kansa ba kun gane abin da ake nufi yanzu idan ka ce gobe muna gayyatar mutane za mu zo mu share masallacin kofa halu sama da ƙasa da ƙarfe tara na safe za ka ga mutane da su zo za a zo da yawa amma da kace jama'a za mu cire kuɗi a wanke kafet ɗin ƙofar halu sama da ƙasa kowa ya kawo kuɗi haka kowa san kuɗi fa da za a aikin fa amma ga kuɗin da sa mai kare na kuɗin wallahi sai kare na kuɗin amma ga ce duk a zo za a yi shara za a yi kowa ya zo sai ga mutane cirim har a rasa ma abin sharar saboda kansa zai bada amma turo kuɗi ya bada sai kuma abin ya samu ƴan matsala kuna gane to galibi cire kuɗi shi sa ake kiran sadaka da matsayin sadaka ma'ana tana nuna gaskiyar mai yin ta yace wa sadaqatu burhan sadaka hujja ce akan mai yin ta mai imani domin ya da cewa Allah zai biya shi to ga sai ciro kuɗin sai yana so sai ya bada kuma gane kuɗi fa shi galibi ba saka shi a gurin galagala fa ya cikin lalita kan ƙasa duk kuɗi mai girman kai waye da yana ƙasa a jihun ƙasa ko to amma ka ciro shi ka bada fi sabilillah kana da imanin cewa Allah zai maye maka shi zai ja ka alakira to haka sai ka mutum ya bada kasa duk wanda yake sadaka alamun mai imani ko alamun mai imani ne hujja ta kan ta mai sadaka mai imani mara imani ba yin sadaka ba zai iya rage maka riya ko ya ma danya ma gori ko mutumin da kansa ma ba zai ba kuɗin mai gaje da kashe ba na kowa ba wani kansa ma ba zai kashe kansa kuɗin shi ba sai dan ya mutu ka zanci ya tara mai wasu kadarori na banza wasu kangaye kangayen shirme gidaje guda hamsin na banza shi bai more su ba shi bai addini ba ya faɗi ya mutu a ɗebo alƙali a ta kesis wani a bayan shi baya son gidan nan shi wancan gidan an gwaka za yake so a yayin shi ba ka ji musifa a ce a ta rikici Allah ka tsare imanin Allah ba mu yi kwanciyar da addinin mu gaba da ga kudaden mu da dukiyoyin mu duk abin da muka mallaka eh eh ya ba abu eh ba asu sai ba eh Allah ta guda ce, eh, ya ce sai mazalla ya kuma ya umarci masu dukiya su fidda kuɗaɗensu su bayar fi sabilillah saboda me a ɗauki nauyin masu tafiya yaƙi. Saboda ya da abinci, dole a ci abinci, dole a samu abin hawa, dole a bar kuma abin da za a bar wa iyali. Ko? Ya bar gida da tafi aikin Allah, kuma babu kuɗi, to za a yi dole da kuɗi aka samu sai a raba a ba matarsa to wannan ki aje kana tefane ko ka san shi da iyali ko wani ibo sai ba da mai karfin gaske mutane da yawa san ta ba wasu dauka ma kamar suna a banza ne a babu wata ibada da zaka yi da dukiya idan ka cire su da hadi mutuncin kamar da iyalin ka fa ita fa ko ruwa tsaya gidan ka ta samu ladan matarka ka samu ladan sadaka ka siyo ruwa mai daɗi a sha ka siyo abinci a ci duk loma da take yi kana samun lada inji manzon Allah sallallahu alaihi duk abin da aka sa gidanka lada kake samu to saboda kin kana da arziki ka bayar gurgurun irin arzikinka sai Allah ya gode ma sai Allah ya kara ma amma ka dauka cewa wani aiki kake na dole aikin bariki tilas ne to baka da lada kuma kuna gane ha amma ka dauka cewa ibada kake yi Allah ne ya ce ne yi sai kai mai kyau in ahsantum ahsantum li anfusikum a wata aya lake cewa li yunfik du sa'atin min sa'atihi mai arziki ya ciyar da iyalansa a gurgurdan irin arzikinsa ko yawa in za ka yi da su a mai daɗi in ka da su ƙasa da haka ka yi zalunci ka yi ƙauru kuma sai Allah ya tauye ma to haka ake bukata za ka kaga shi da iyali ko mutum mutuwa ya fa dole sai an dafa abinci a gida an ci saboda ƴaƴansa da sauran mutane in za ka ci aka yi da suwa ku dafo abinci kuma kota ku kawo gidan da aka yi da suwa domin a ciyar da 'ya'yan gidan to kuma da ranka a ce baka ci da iyalinka ba haga akwai matsala kenan to in ka sa ranka sa ibada kake kai dan Allah Allah zai ƙara ma ba zai talauta ka ba amma in ka saka mugunta kuma to kaga mu da bala'i kai ma Allah sauki kuma shi musulunci baya tafiya dole sai da kuɗi dole sai da kuɗi saboda duk abin da za a yi da mutum ɗan adam da kuɗi ne shi sa ma Allah da kansa ya kira shi kansa kuɗi ɗin a matsayin ƙashin bayan rayuwa haga na ƙashin bayan ɗan adam ya kari a ga sai mutuwa kenan ko ya ga kuma shi kenan ai to kuɗi kusan haka ne a rayuwa dole komai sai da shi zaka sai ka tashi ka nemi na halal kuma ka gode wa Allah iya abin da ya baka ba wai dole sai ka tara shi da yawa ba da wanda ya baka ka gode mar kuma ka yi amfani da shi a gurgurdan irin abin da Allah ya kore maka ya ce fa tasabaqu fil in fil infaqi sai suka fara gasa ma'ana rigegeniya su sahabbai domin shi sahabi burinsa shine yaya za a yi fuwa na samun matsayi a lahira mu kuma yanzu mutanen mu yaya za a yi in fuwa na burge mutane ya za a nuna cewa ni ba sa'an shi bane ko ya haka mutanen mu suke zira wasu musamman a birane ko abun masu kuɗi a halin su yana ga yana gasa da wani sa'ansa a kuɗi ai wani ya sayi mota to shi ma dole ya su ilmin mota ya canja mota kaza to shi ma ta da yake dan hawa dole ne yin sai ya je ya canja yana zuwa umra a ramadan duk shekara to fa shi ma dole sai ya je a ramadan umra dole dole dole kar a ce bana ya gaza kaga an shiga cikin tashin bala'i kuma ya samu mutane kenan to su sabai ba haka bane su kuma wane yayi aikin lahira ya za a yi ne wanda ya kuna shi samu tsin da ya kuna shi a lahira tarbiyyar da manzon Allah ya musu kenan sai suka fara rigegeniya akan su zo su samu matsayi a gurin a gurin Allah kenan yace kana awwaluhum abubakar na farkon su dai a gurin kawo sadakar nan shine shugaba kenan ko eh tana abubakar kenan dama shi duk abin da ya taso na musulunci kusan shi ke fara yi eh ya zaka ce wasu malaka ce ayan tai masa as-siddiq ne saboda shi bai taba yin inkarin wani abu kwaya ɗaya ma na manzon Allah dama abokin shi sallama ya zo ce masa Allah ya turi ni na zama annabi kuma yace ya manzon Allah na bar musu dukiya kamar wanda na kawo raba ta dinai na bar rabi a gida na kawo rabi manzo Allah ya masa addu'a ya ce Allah sa maka albarka cikin abin da ka bar musu kuma albarka ta abin da ka bayar ya karba maka shi ya ce yana zaune sai ga sada abubakar kuma ya bullo da duk abin da ya mallaka manzo ya ce ya ababakar duk dukiya wannan haka me ka bar wa iyalinka ya ce ya manzon Allah na bar musu Allah da manzansa duk dukiyar ɗauko shi take ce malamai me yasa manzon Allah karɓi kuɗin tare da cewa ya tabbatar masa cewa bai bar komai a gida ba kada saboda an san shi imaninsa ya kai haka kuma zai iya iyalin nashi ma ya mu tarbiya za su iya ko idan za ka aure ka je ka nemo in in ka je ka ɗauko lashe mu ka shiga uku za ka ba wa za ka siya wa ƙannan ka wani abu in ka ga ka ce a wannan an yawa ka ɗan nemo ɗan ƙasa ƙasa ma saboda ɗan uwanka za ka siya abu ko kada ta karkai ha karkai da to kuma ai ka zaka zaka zaka zaka me taya ka a gurin karkai wa jama'ar ka alkhairi ko kuma in za ya ba da ticket kawai ka dan ba su dan wani ma ai abun addini baya ya ka dan baya yawa kada ma kawai ta dusa gwiwanka amma in uzurin ta ne ta so ita karan kanta kada nuna maka tafi abu mai tsada mai yawa mai kaza to wannan ba matar zaman lafiya ba ce saka zaka aure ka je ka nemo iri na gari ‘ya'yan masu tarbiyya, ‘ya'yan masu ƙana'a, kuma ana gane haka ne suka ce malamai a gurin wace ce mahaifiyarta. Ko? Domin galibi ta mace ta fi ɗaukan ɗabi'ar mahaifiyarta ne, domin ta fi zama da ita yi. Ko? Yasa zaka zaka duba, ‘yar wa za ka aura, wace ce mamarta? Ko? Haga iyayen da Allah saka masa alkhairi. Sai su nemo maka wace za ka aura ba, sai za ka rafa kanka ba, ta wani baka da hankali. Baka san kuma a duniya ba. sai ne maka mata ka aura kuma daga ba sai ga auren yayi albarka an aifi abin da ake so ƴaƴa masu nagarta shi yasa lokacin ba magana soyayya so auren su kawai cancanta ake dubawa wani lokacin ma daga an aifi aya zai ce shi da cikin gidan wannan yar na kama ɗana wani shikenan kuma ga magana da da da mijin wanda za da aure amaryar da angon wani lokaci ko dan ce ba su taɓa yi ba amma dai sun san an na ta gaggawa cewa aikin matar ka wanda ce shikenan ko sai mijin ki wannan ne shikenan lokacin shekara sa nawa shekara 17 16 za a yaro aure ita kuma yariyar fa shekara 11 12 13 sai musa wurin su shikenan dan Allah ba su nasara ba to mu kuma yanzu eh kun yi tugo kun yi twitter kun yi whatsapp instagram wacce tsaya ne video call wato mai kun kare ana yin auren ko ba wata shida sai su ga aya ga bala'i kaga shi kenan wannan abin da muka dauka soyayya ne wallahi ba yi bane soyayya ba yi bane soyayya wallahi wannan kawai shi ne yake yi Allah ubangiji sauki Imam Malik yake cewa al'umman nan fa da muke cikin ta lokacin sa yake faɗa fa babu abin da zai gyara su sai irin abin da ya gyara na farkon su ma'ana hanyar da sabai suka bi suka yi rayuwa a addini da mu'amala da komai su to suka tasara to irin ki za a bi in ana son tsira a rayuwar duniya da lahira kuna ganewa to haka yanzu abun nufi yanzu irin waɗancan abubuwa da muka gada na kakanninmu da suka rike a mu'amalar rayuwarsu a tarbiyyarsu da inda suke auren su da kaza da kaza din su to fa rashin irin da muke yi shi ke kawo yanzu mutum aure da yawa idan ka tafi birane fa akwai fa kungiyar zawarawa wallahi fa kungiyar zawarawa a birane a gashuwa Allah sauke Allah Allah karo a ta wannan muna addu'a Allah kariya ta su yi aure dukan su a yi masifa ce wallahi akwai kungiyar zawarawa a saboda zawarawan sun ma fi ƴan mata yawa a wasu wuraren Allah auren baya zaunuwa me yasa saboda an ki bin hanyar da muka samu na magabatan namu kana ganin kaman kawaye wala sun fi kawaye sun ci waye ba ka tuna a wani lokacin babu faɗala ba a waya ba facebook ba kalle kallon bidiyo a wani lokacin kawai zaka samu gari ma guda ko bidiyo ba ko talabijin ma ba garin amma ake wa yaro aure na shekara sha bakwai yarinya kuma shekara goma sha uku kafin ma ya san me ma sha'awar da matahi ba shi kenan ba kawai to yanzu ko fa duk nau'in badala gashi nan ana yawo da shi a waya a aljihu kuma an lala kuma aure ya yi tsada to kuma haka dama idan aure ya tsada zina kuma sai arha samu haka ne kaidar abu haka ne abu idan aure ya tsada zina za ta yi arha in aure ya arha zina kuma za ta yi fito ba zina babu ai to amma an ji a gyara kullum ta faɗa wani ga kaman wai ana ka abu ma da ba zai muku ko ba yi bane to Allah ta waje muna fatan Allah ta wace mu mu mu gyara ya ya ba za mu iya lokacin mu kawai kamar da abin ka so simple aure ba wani sadan karfi ne a musulunci Allah yana kanta tana son shi shi yaro karami ne ko yana karama shi akwai a masa auren shi kenan magana ta kare kawai ba ta da hankali kawai cikin sauki ruwa lokacin fa dan daki dan kankani ko gidan nasu ma rabin lambuwan ne ake auren da shi yanzu wani bala'i ya zo al'umma wai ɗaki ma sai an gidan ma yan sai guda biyu to a birane wala guda biyu ake saya kuma kuma sai an saka halla mijin ma yan saka ma ɗakin sa ma gado a gado uku kenan za ka shiga uku ka shiga uku wala ka shiga uku kuma mai kuɗi ya haka to talaka kuma yana ina ruhi da kallon wani abin wanda hauka to yi ma saka ya bala'i wai shi ma sai yin haka sai gari ga tan ga mu saurayi ga budurwa a ta daga musu aure saboda ba samu kuɗin yin bikin auren mu haka duka wannan musifa ce in dai an samu da suke son junan su wallahi muna ba ku shawara iyaye kai ku musu aure a haka kai ku ce fatiya kawo sadaki ku a shafa ba ka da mutumin kirki bane dai kina san shi ka san sai a musu aure yanzu da bala'in ya fara yawa yanzu ka tafi bala'in in ka tafi ka tura a je ama tambaya a gidan mutum ana zuwa tambaya ai akwai wani dan muka za ka za a kota yarka ka za wata aishe shi to ta ci yes tana gida wata ta kashe gida talatin da tana gidan baban tufa ta yi digirin ta gama ta yi masa tsumma ta gama ta zama uwar kanta da kanta kuma ga wani ran da yana son ta wani kuma jira ra'ayi sai ta tsara musu aure a a ka ce a'a sadakin ma dole ku biya in ba ku da shi yanzu ma daura ku kare gaba wallahi gaske yanzu abura ne haka suke yanzu abura ne saboda sun gane cewa sun yi kansu illoli da yawa ka sami ƴan mata guda biyar a gida ɗaya duk sun fita aure ma sun tsufa to za ka mata kana da ƴa mata kai kanka afuwa ka gane hanyar magabata take fukira mai son ta da gaskiya son ta eh yana son ta mutumin kirki ne annabi ya ce za ka kula da shi addininsa da amanarsa ko kuma addininsa da ɗabi'arsa shi kenan ya yi ta kyau ya ɗaura masa aure mana me wani wahala a ciki jiya muna magana da wani abokin ya ce akwai wata abokin sa da ya auri wata mata da da sadaki ba zaura ce sadaki dubu goma ya ya muna mun sadaki a tamfi ko guda uku ya bata shikenan amma shekara su kan goma sha wani sa zalla ta garo to da an ce sai an to a ni ya kawo dubu ɗari uku ta to ki buɗe ha goma to inda kuɗi sai a bada ita mace ba ta yin tsada in kana da kuɗi ina fata an gane in kana da kuɗi ko biliyan ka ba mace ba komai bane da ta tantance a bata dan neman ta ya wuce haka amma idan ba kai da shi kuma saka gurgurdan arzikin ka haka Allah ke bukata haka manzo Allah ya tsara mana kowa ya abu gurgurdan karfin sa sama gashi muna sa kanmu a wahalhalu kaga ƴan mata a kowane layi kabi abin da zai ba ko bakin ciki da cewa muna cikin bala'i za ga da wahala ga budurwa a yanzu in kaga ƴan mata guda goma za ka samu bakwai suna da android a hannunsu sai ko nan bala'i ne fa bakwai daga cikin ƴan mata a yanzu guda goma za ka samu suna da waya babbar waya a hannunsu babbar waya ne kuma kowa ya san cewa galibin ta a hannun matasa sharrin ta yafi alherin cewa to idan ma kamar wannan din ce a hannunsu za su ya tura musu jujuyoyi na baɗala a ciki ta kallo ba abin da ba a turawa yi a gurin masu irin gun cajin an haga wani abin yin sa haramun ne ka sa ka tura mutane ka aikata haramun in ka ci kuɗin kana cin haramun bala'i ne fa ga mutane ba Allah ka tsare imanin amma dai a matsayinka na uba kowa akwai 'yan mata da suke karkashinka dole ka tsaya tsayin daka in dai akwai mai son su mutumin kirki kar ka yi jinkirin kawai mun tiɗe wallahi ba wanda ya ce ka zo ka tara mutane ka raba aibi za a daura aure gidanka wannan duk bid'a ake aka tafa ba za da sabai ba za ba da manzo Allah bace yana son ta tana son shi mutumin kirki ne kai a daura auren koyo ne ma ko da dare ne ma ku daura musu auren su kuma su kansu a zuciyar su ƴan matan wallahi auren ya kuma su kayan ɗaki Allah dan wannan abun ko kin ce kuɗe mutane ko to ai kuma karka ji a garin wai mene gyara gida ka ji irin kirara shine matsalan to kaga matsala kenan amma in ji zanka bakan ka sauki ne sun da kai ma ka doka dafa musu abinci kuma su tsaye sai ka kawo su munji su goro so to ka gani kawai kai dan Allah ka huta ka zauna lafiya ba lashi bane ka gaggayar auren auren amma ka bakan ka sauki kai ma a babban abin da shine me neman auren ka gane in dai din sai kai waɗanda ka san ne baka da kuɗi to kar ka bada kanka lokaci kai a musu aurensu in Allah ya kawo daga baya sai ka ƙara masa shikin kuma wani abu da muke na rashin hankali ma sai ka kashe yarinya kuɗi sama da miliyan nawa a kayan banza banzan nan ko kuma gidan da daga sama gidan haya shi mijin kuma baɗi ba zai iya biyan kuɗin gidan ba sai ta dawo gida da kayan zai kuma ɗaki ɗaya kayan ya zama kuma wasted ka sai dubu ɗari biyar za su da dubu ɗari yanzu to me riban da gaci kuma ba ta da ko sisi ta da kanta ta yarinyar da ma zari ka ba ta ma da masa zaman lafiya da mutum na sama malam shi yasa masarautar mu da take ba take ba da ƴaƴan shi alamar jagora eh eh mana ai duk masu hankali haka suke yi Allah sa mu gane amma dai ka ga yanzu galibi kowa ƴaƴansa mata sun fi mazan yawa galibi to ka ba kanka sun tsito Allah ka ba hanyar da aka bi ta magabata ka huta kai ma Allah sa mu dace da haka dai kaga shi kuɗi abu ne mai matuƙar amfani da kuma dole sai an yaba da shi daga saka sai sai Umar ya ce ya manzon Allah ni na ba da rabin dukiya ta ne Allah ya ce to Allah sa maka albarka maka da kuma duk abin da ya mallaka ya kawo saboda ƙarfin imaninsa saboda shi a tsaye ko ya ce wa amma Usman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu faqad anfaqa ala hadhihi al-jayy kaseeran balagat tisku tisali'a ba'iran yace shi Usman dan Affan kuma ya ba da dukiya mai yawa a wannan yakin saboda an yi dafiya da karfin kuɗi a lokacin dama dan kasuwa ne da kuɗi a hannun sosai yace ya ba da dukiya mai yawa ko kishi ali a ba'iran raqumi 900 ya cire ba raqumi fa 900 ya bada yace wa miyati farsin da doki 100 wa malan kafira da dukiya mai yawa ya ciro raƙuma ɗari tara ya ce a zo a tafi waɗannan za ana yankawa a ci waɗannan kuma a hau a tafi na fata an gane ga dokuna ɗari a hau a tafi sannan ga dukiya kuma a tafi kaga aikin sahabbai kenan ya suka ce malamai duk wanda kadim Allah ce an ba shi aljanna a cikin sahabbai to galibin su mafiya yawan su sun ba wa musulunci wata dukiya ta mamaki ne a lokacin yasa duk wanda Allah ba shi dukiya to Allah ba shi hanyar shiga aljanna sai dai shi yaki to sai dai shi yaki amma Allah baka tikitin shiga aljanna a hannunka kawai ka miƙa ka yanka ne zai baka wahala sai shi dan kuma zai hana ka to Allah ba da ikon yi ya Allah eh Allah ba da ikon yi da ƙarfin imani yace ba da dukiya mai tarin yawa ko yace hatta qala annabi sallama yace har manzon Allah ya faɗa game da Usmana da yaga irin abin da ya bayar na dukiya da raƙuma ga dawakai ga kuɗi Allah ta ce murna yace ma darra Usman mafal badal yau Allah ya ce Usman dan afan daga yau duk zunubin da ya a duniya ba zai samu zunubi ba garanti ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka magana ta kare magana ta kare kin yace duk abin da zai yi daga nan har illa ma sha Allah in yayi zunubi ma to abun Allah ba zunubi bane waye ba da hidan nan manzon Allah ne ba da haka sune asalin auliya'ur rahman kenan wa'annan shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Usman ibn Affan kenan yace radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu yace wa anfaqa kullu mutane suka ciyar kullun ala qadri taqatihi kowa ya bada gurgudan arzikinsa gurgudan karfinsa babu wanda bai bada ba a cikin mutanen kirki a cikin sa kowa sai da bada yace hatta inna minhum wana faqa muddan aw muddani an samu a cikin sadakon da shi abin da ya mallaka shine dauko mudu ɗaya na abinci ta biyu kwano ɗaya ya kawo arzikinsa kenan Allah cewa liyun fiqdu sa'atin min sa'atihi to wanda ba shi da fa ya ce wani kudan da zai falyufik mimma atahu Allah wanda ba shi da arzikin ba shi da kuɗi da yawa shi ma ya bayar daga irin abin da Allah ya bashi kaga musulunci kenan wancan da ya ciyar da biliyan dama Allah ya bashi ya mallaki biliyan kai kuma karkare da kanka abin da kake da shi naira dubu a aljihun naka dauki ɗari biyar ka bada Allah ya ga imaninka kuma zai baka lada gwargwadon imaninka ya ce wani kuma ya bada mudu biyu na abinci wa sharakatin nisa'u mata ma a wannan yaki sun yi musharaka a gurin bada dukiyoyinsu ai dama an san halin mata ko an san da kokari ko yasa an gaga ba masallaci ran juma'a ka ce mata ka to za mu ta masallacin juma'a kawo kuɗin sawa a fatin masallaci ita ma ita ba da suka ga al'amarin ku ya ƙara albarka akan albarka ana musu bayani dan suna son yin sadaka su ma da yawan to da yake su ba sa zuwa gurin karatu kamar haka ba sa zuwa masallacin juma'a aga ba sa damar yin sadakar gane kamar ka karɓo fa sai ka zo ka saka shi kiyar kuma sallah ba ladan su kuma kuma ka samu lada ya ce fata saddaqna suka rika sadaka bi kullihinna da kayan adan su fi sabilillah aurawaran ta na zinare sarkar zinaranta dan kunnan gwal ɗinta sai ta bada sadaka kawai haka ta yi ya ga kokarin ta yi tunda su ga galibin ɗabi'un larabawa ana sayawa yara sarkar gwal da kamfanin ta ko saboda gwal wani abu ne mai kima a gun kyamaci in kana da kuɗi ka ta yanka da dai ne to dan tun da yanzu zama nasa ana buƙatar a taimaki addini ba ta da farin kuɗi sai ta ɗauka ta bada fi sabilillah haji a sayar sai ayi amfani da shi ya halatta musulunci kaga wannan mun samu wata ramazala ma ya ji sallar idi bayan an yi maza hudu ba inda lokacin babu lafiya idi kuma ba maza da mata ne sai mazala ya wuce gaba ya shiga wurin sahun mata can da suke zaune da hidi bilal su ma ya musu wa'azi ya musu bayani ya ce na ga an nuna mun ‘yan wuta da yawa al'ummata su ne mata. Ko? Wata ce yamma zara saboda mai zama zama ‘yan wuta da yawa, wata saboda da yawa daga ɗabi'un ku shine akwai yawan ƙorafi da kuma rashin godiya. Shi ne jamus ga wuta. Sai yamma zara ina ma fita ita kuna yawan sadaka. Ya suka fara sadaka a lokacin take ma. Ta zo masallaci ya kuɗi ta bara ba kuɗi ta sai warwarwarin ita sallah ne an yi ado an rufe da kayan hijabi sai a ciro sarkar bol sai a jefa a ciro haka suka rika yi saboda karfin imanin su to haka haka ake a musulunci musulunci baya tafiya idan babu kuɗi ba zai yiwu ba daga ku cire kuɗi ku bada a gina addini ya ce wa ja'una su kasar daihim ma ya hamiluna an fusahum alaihi sai ga ɗansu mutane suka dogon manzon Allah ba su da abin da za su hausa tafi yakin masu wa sa'adu sallama suka tambayi manzon Allah kuma falam jillahum shay'an suka ce manzo Allah a ba mu abun hawa mu tafi sun taho da kayan yakin su amma tafiya ta mai nisan gaske dole sai da abun hawa to a ba mu doki ko raƙumi ko jaki tunda yanzu an ta samu masu kawo dawakai masu kawo raƙuma to da daga an kawo sha ce to wani da wani wannan ku haku tafi haka aka rika raba mutane sai ga su kuma suka zo su ya manzon Allah mu ma za mu tafi yakin nan ina abun hawa ba mu da doki ba mu da jaki ba mu da komai a lokacin kuma manzon Allah ya ce ba wani abu da za a bayan babu ko da an rabe mutane babu sauran abun hawa ya kare su kuma ga ƙarfin imani ga kuma sun tausa tafiya jihadi ya ce fa'adu ya bako na haznan ya suka koma suna kuka saboda bakin ciki ko hum ko ne ne ko eh wala hum eh bukkauna saba su ne mutane bakwai da suka ta kuka ya karbi na qala Allah ta'ala fihim wanda Allah bada labarin su yace wala alladina idza ma atauka babu laifi ga mutanen da in suka bar gurinka bi fahamilahum dan ka ba su abin hawa ka fiyaki kun saka ce musu la ajidu ma ahmilukum alai babu wani abu da zan baku ka hawo na abin hawa babu doki ba jaki ba rakumi ku ya ku ku ku a gida sai su koma suna kuka saboda bakin ciki da damuwa ba su samu damar zuwa yaƙi ba to kaga wannan sai Allah karɓi uzurin su yace ba su laifi ba saboda ai ba su samu dama bane fa amma sun yi niyyar zuwa abin hawa ne babu yace tawallau sai su juya baya wayo da mutum min dambi suna zubar da hawaye da idanun su hadanan saboda bakin ciki Allah ya jidu ma yunfikun ba samu abin da za su je su yakin da shi ba babu doki ba abun hawa ga tafiya mai nisa ba za a ce kuma ka tafi kafa ba saboda tausayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafiya kan ta ɗari uku da wani ba za ka tafi kafa ga ba za a ba tsora maka wannan ba yasa duk inda kaga an kawo wani wahala kuma ga ta maka addini ne to ba manzon Allah bane koyar da shi saboda shi ne biyun rahama annabin rahama tausayi ne da shi za mu ci gaba kuma tsayan lokaci yayi ne ko da sauraro bari mu bari ana eh ba matsala a bar shi ba damuwa bar shi haka nan in Allah sa muna rayuwa tafi sai mu karasa in da abin ai kaga dai kuma mun kusa gama littafin a hankali babu matsa mu kwana nan Allah sa muna rayuwa zamu ci gaban Allah insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi